أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نمله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
بارك الله فيك وفينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
‘Yan uwa musulmi maza da mata da Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a wannan unguwa ta idan zamani ko a cikin wannan gari na niyamar sannan kuma a farfajiyan wannan masallaci ɗaya daga cikin ɗakunan Allah a bayan ƙasa ba don komi ba saboda nasiha ta addinin musulunci wanda duk da sanyi da akwai da yawa sun bar wuraren zamansu sun bar gidajensu maza da mata sun zo sun zauna ba don komi ba don sauraron nasihohi da za a yi ma juna a ƙarƙashin alkur'ani da kuma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kenan halartar irin waɗannan wuraren yana da garaɓasa wacce babu wasu wajajen da ba ɗire-ɗiren waɗannan wuraren ba ake samun wannan garaɓasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin wani hadisi wa majtama'a qaumun fi baitin fi fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa hafatuhum al-mala'ikatu wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafatuhum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allahu fi man 'inda ila akhir al-hadith babu wasu mutane da za su haɗu a cikin wani ɗaki daga ɗakunan Allah a bayan ƙasa shi ne masallaci suna karatun alƙur'ani suna ma'ana koyon karatun ko kuma ana koya musu ko kuma ana karantawa ana fassara suna zaune suna saurare ba ce waɗannan mutane nutsuwa daga wurin Allah ta sauka a gare su shi ne malamai suka ce a sakina a nan shi ne ƙarin imani Allah zai ƙara musu imari rahama Allah za ta lullube su mala'ikun Allah su zo su kewaye su Allah ya ambace su a wajen mala'ikun da a wajensa cewa ga wane da wance da wane da wance can zaune duk da san hinga da akwai amma suna zaune a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakuna na ana karanta musu dokoki na suna saurari saboda haka sai Allah ya ce mala'iku su shaida cewa dai ya gafarta musu saboda haka kenan babu wani taro da za a sami irin wannan face sai ire-iren wannan muna fatan Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su ga za su samu wannan gafara ɗaya daga cikin malamai ya gabace ni da nasiha ta addinin musulunci shine a sheikh abubakar abdallah kuma mala ya kai matuƙa wajen nasiha abinda muke fata Allah ya amfanar da mu abinda malamin ya karantar da mu muna ganin dare ya riga yayi a takaice abinda muke son mu yi magana akan shi shine wata musiba da ta zamanto ruwan dare a cikin wannan gari saboda cikin garin muke kuma wasu abubuwa muna gani wasu kuma muna jin labaru to alhali kuma waɗannan wannan musiba wallahi bala'i ce duk al'umma da ta samu kanta da irin wannan musiba to har abada wannan al'umma ta gama zama lahiya duk al'ummar da wannan musiba ta zamanto ruwan dare a cikinsu to wallahi ba wannan al'umma babu zaman lahiya har abada wannan musiba kuma ita ce zina zina a cikin wannan gari na niyamai ta zamanto ruwan dare samari da 'yan mata kai hadda matan aure ma da mazan aure wannan musiba ce zina musiba ce allah maɗaukakin sarki da ya tashi haramta ma zina ba wai cewa ya ma ka a yi zina ba a'a abinda ma zai sa a yi zina ka a kusance shi ma na'am duk abinda zai jawo shi- zina to Allah ya ce kada ku yi kusa da wannan abin ballanta na ma ku yi zina saboda gaskiya halin da al'umma ta shi- ta samu kanta yanzu wallahi wannan bala'in na daga cikin ko in ce wannan musiba ta zina na daga cikin abin da ya jawo ma al'umma halin da yau ƙasar ga ta shiga ciki ko wasu ɓangarori na cikin wannan ƙasar wasu ɗaya-ɗayan mutane za a samu a cikin ƙasa ko a cikin al'umma suna irin wannan musiba sai su jawo bala'in da zai shahi dukkan al'umma gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala taqrabu zina ولا تقربوا الزنا
Mm.
إنه كان فاحشة وساء سبيلا Ubangiji Allah ta'ala ya ce, Wala taqrabu zina, kada ku yi kusa da zina, duk abin da zai sa a yi zina, to kada ku yi kusa da shi. Don haka ma musulunci ya haramta cuɗanya tsakanin maza da mata, da kuma kaɗaituwa tsakanin namiji da mace, matar da ba muharramar shi ba, ba matar shi ba, ba ƙaunar shi ba, ba yashi ba, ba ma'aifiyarsa ba, Musulunci ya haramta mutum ya dinga kaɗaituwa daga shi sai mace don tsoron kada a yi zina. Shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wala taƙarabu zina kada ku kusanci zina duk abin da zai sa ku yi zina na magana ko na kallo ko kuma na keɓantuwa ko na cuɗanya to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku yi kusa da waɗannan abubuwan innahu kana fahishatan zina ta zamanto wata alfasha ce wa sa'a sabila kuma hanyar da ake bi a yi zina ta yi muni dibo na daga cikin matakayyan da musulunci ya ɗoka don mi kare al'umma daga faduwa daga cikin wannan musiba sai da Allah ma ya tsara mutanen da ya dace mutanen da ya halitta su ga mace a cikin ƙawa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kullum mu'minati yaghdudna للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن Mm.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها Mm.
وليضربن بخمرهن bi khumurihinna ala ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن Mm.
أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن Mm.
أو إخوانهن أو بني إخوانهن Mm.
أو بني أخواتهن أو بني أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن Mm.
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون wannan wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya zana wasu mutane waɗanda su ne ya halitta su ga mace a cikin ƙawa duk wanda baya cikinsu bai halitta mace ta bayyana ƙawarta ba gare shi saboda me saboda kada su abka a cikin wannan musiba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kullil mu'minati yaghdudna min yaghdudna min absarihinna ka gaya ma mata masu imani nan ana magana da masu imani duk macen da take amsa sunan imani to da ita Allah yake magana a wurin ka ce musu su- su kame kallonsu daga kallon mazajen da ba nasu ba waɗanda suke haramun ne su kalla shi ne ma'ana yabdudna bi absarihi min absarihinna wa yahfazna furujahunna su tsare farjojinsu kada su yi zina wala yubdina zinatahunna kada su bayyana qawarsu illa li buulatihinna sai daga illa ma zahara minha sai dai kawar da ta bayyana ba da son su ba misali a ce mace ta sanya misali tuwahinta na shari'a sai ya zamanto wani abu ya bayyana gare ta na kawarta wanda ba da son ta ba wannan Allah ba zai kama ta da laifi ba shine sai Allah subhanahu wataala wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna kasu bayyana adonsu da kawarsu mata ta ce ado ta yi kwalliya ta bayyana shi ga wani ɗa namiji matukar ba mijinta bane wannan shine na farko daga cikin mazajen da musulunci ya halitta mace ta bayyana kawarta da adonta gare shi shine mijinta wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna aw abaihinna na biyu iyayensu ba laifi made mace ta yi ado don ta yi ado ta yi kwalliya babanta da ya aihe ta ya gani saboda uba in na kwarai da aibe sha'ar shi ko saboda haka sai musulunci ya ce namiji da mijinki da babanki wannan babu laifi su ga kawaki au aba'i bu'ulatihinna ko kuma ubannin mazajensu shine shirik- sirikinki baban mijinki don babu aure a tsakaninsu in ba ya lalace baiwa dai ya yi shawar matan ƴansa- ɗansa sai aka ce shi ma yana daga cikin waɗanda don ya ga ƙawa mace ba laifi ba ne ba au aba'ihinna au aba'i bu'ulatihinna au abna'ihinna ko kuma ɗiyansu babu laifi mace ta yi ƙawa ɗiyanta da- ma'ana su gani ko ɗiyan mijinta a- au abna'ihinna ko kuma ɗiyanta dan ɗiyanki sun ganki cikin ƙawa wannan babu laifi dan ɗa bai shawo ma'aifiyarsa au abna'i bu'ulatihinna ko kuma ɗiyan mazajensu mijin da kika aura kin same shi yana da ɗiya wanda ba ke kika aihe su ba su ma babu laifi dan zaman uwa kike gare su babu aure tsakaninki da ɗiyan mijinki saboda matsayin uwa kike a gare su don Allah subhanahu wata'ala ya haramta ɗa ya auri matar babansa lokacin jahiliya suke yin haka amma da musulunci ya zo sai ya haramta wannan ya ce wala tankihu ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف Ubangiji Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku auri abinda ubanninku suka aura minan nisa'i na mata illa ma qad salaf sai da abinda ya riga ya huce a lokacin jahiliya amma yanzu da musulunci yazo ya haramta wannan lokacin jahiliya idan ma'aifi ya rasu akwai mata a ƙarƙashin shi sai ƴa- ɗansa ko kuma wasu daga cikin ɗiyansa sai su auri mata ma'aifiyarsu kawai suke hudda sai su auri mata ko su aurar da su su riƙe sadaki amma da musulunci ya zo sai ya haramta wannan to babu laihi dan ɗan mijinki ya ganci cikin ƙawa shine au abna'i bu'ulatihinna au ikhwanihinna ko kuma ƴan uwansu su matan ba laifi dan wammace wanda suke uwa ɗai uba ɗai ko suka haɗa uwa ɗai ko kuma uba ɗai dan ya ganka cikin ƙawa dan mutunan kirki baya shawar ƙaunar shi ko yasa ko na'am sai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa au au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna ko kuma diyan yannanta ma'ana dan wanta ko dan kananta ba laifi dan ya ganta cikin kawa dan ba aure a tsakaninsu أو بني أخواتك au bani akhawatihinna ko kuma diyan yatta ko kaunarta su ma in sun ganta cikin kawa babu laifi dan babu aure a tsakaninsu waɗanne su ne daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mace ta bayyana ƙawarta a gare su ma'ana don sun ga mace cikin ƙawa babu laifi sai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن au nisa'ihinna ko kuma ‘yan uwanta mata ba laifi mace don ta bayyana ƙawarta cikin ‘yan uwanta mata a nan wasu malamai suka ce ban da matan kafirai mace musulma bai kamata ta bayyana adonta ba da ƙawarta ga wata mace wadda take kafira ba musulma ba saboda an ce matan kafirai suna siffanta ma mazajensu kafirai matan musulmi au ma malakat aimanuhunna in lokacin da a akwai bayu in ita wannan matar ta mallaki bawa to bawanta dan ya ganta cikin kawa shi ma babu laifi aw tufilil ladina أو التابعين أو ghayr ulil urbi أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا Mm.
لم يظهروا على عورات ubangiji Allah النساء ta'ala ya ce aw tabi'in ko ko irin mabarata waɗanda sun tsuha al'amarin mata baya gabansu waɗanda suke bibiya gidaje suna neman abin da za su ci don mace ta kawo ta ba su sadaka a cikin wannan kawa babu laifi a wantsufilin ladina lam ya zaharu ala auratin nisa ko kuma 'yan yara ƙanana waɗanda ba su san menene al'aura ga mace ba ba irin yaran yanzu ba ƙanana ba irin ɗiyan yanzu masu kallon bidiyo ba masu kallon ma'ana waya masu shiga YouTube, masu su- shiga Facebook da sauransu waɗanda sun san abin da uwayensu ma ba su sani ba. A a yara ƙanana waɗanda su ba su san ma menene al'aura ga ɗi- ga ɗiya mace ba, su ma don sun ga mace a cikin ƙawa babu laifi. A taƙaice da waɗannan su ne mutanen da ya halitta mace su ganta a cikin ƙawa, in sun ganta cikin ƙawa ba ta saba ma Allah ba, su ma ba su kalli abin da yake bai halitta ba. to duk wanda bai shigo a cikinsu ba haramun ne ya ga mace a cikin kawa kun ga nan babu kanan miji babu wan miji kuskure ne da mutane suke yi sai kanan miji ko wan miji kawai ya faɗo gida cikin gida ya iske mata ga su zindiƙansu cikin ƙawarsu ko cikin wata kama wacce bata dace ba ko da zai shiga gidan dole sai ya sanar sai sun yi shiga ta, ta sutura ta musulunci sannan ya shiga wannan duka ana mi ana mi ana neman kare hanyar zina ce don haka shari'ar musulunci ta ɗauki wannan matakin to yanzu abubuwan da suke faruwa wanda su ne suka sabbaba zina ta zamanto ruwan dare akwai gurub-gurub da ake budawa wani gurub din za ka samu ya kai mutum ɗari biyu sai ka ga da maza da mata idan za a yi taro za ka je ka iske maza da mata a wuri guda haɗe waje guda a zamna wuri guda alhali kuma waɗannan da suka haɗu a wajen nan ba muharraman juna ba ne wai sai a zo a yi wani guruf sai a ce duk sati mace ta zuba jika bakwai namiji ya zuba jika bakwai duk sati a a- a zuba jika bakwai bakwai ko kuma fiye da haka in mutum zai yi aure a bashi miliyan biyu da tan kaza na shinkafa da menene da menene sauran matan da ba su da kudaden da za su zuba akwai masu zuba musu suna zina da su in sati yake wa ba ta da kudin da za ta zuba cikin waɗanda suke cikin wannan grup din akwai wanda zai rika ma'ana lalata da ita yana zuba mutum sai ka samu diyawa sun lalace ta wannan hanyar yanzu abin da ya zama musiba a cikin garin da ke akwai diyawa waɗanda wani ma bai da niyya auren amma saboda waɗannan 'yan kuɗaɗen sai ya ce zai yi aure don a haɗa mai waɗannan kuɗaɗe da ya samu kuɗaɗen auren ma bai zuma sai ya lalace wannan na daga cikin hanyoyin da suka sabbaba zina a cikin wannan garin sannan yanzu mata sun zamanto kamar ɗiyan awaki yanzu war haka ka bari sha ɗaya zuwa sha biyu ka bi hanyar nan wajen isanjar ɗin nan ka bi hanya zuwa wajen tsohon gidan abin nan tanja ka je ka ga ikon Allah musu hanyar yadda za ka iske mata yara 'yan mata tsirara aiho ƙosu zane wani ɗan zane ɗan gele kawai ya mace za ta ɗaurawa irin ɗan gelen nan da ake tata koko kuma ko kilot ba ta da ba abin da ba ka gani cikin jikinta ta zo ta yi tsaye bakin guduran tana jiran wanda zai zo ya ɗoka sannan akwai irin waɗanda 'yan ƙasashen wajen waɗanda jajayen da aka kawo 'yan minan ake ce musu 'yan abin nan 'yan minan da ake ce musu jajayen nan irawan suke ko 'yan waye su kuma unguwarsu daban ba ma 'yan ƙasa ba ne jajaye da su kuma waɗannan manyan mutane ke ta suna ɗauka su suna zina da su wallahi wata rana mun huto daga wurin wa'azi ƙarfe uku na dare muka shigo garin ga abin da ya bani mamaki mun ɗauku daga yasangar zuwa bisa hanyar ga ta dai abin nan me aka cewa shi ta shinuwar 'yan mata da samari bisa mashin ƙarfe uku na dare wai ina uwayensu suke su waɗannan 'yan mata ina uwayensu suke ku ji ba ku ga irin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan garin ba mafi yawa duk hanyoyi idan ka je za ka iske 'yan mata jere hamma wani wuri aka buɗe cikin garin nan diyariyar da ka ɗoka za ka je da ita can ka biya jika biyar ka shiga ga gado ga komi ka biya buƙatar ka shi kenan kuma ku tashi kowa ta yi harkar shi zina musiba ce irin waɗannan abubuwan matukar suna faruwa a cikin al'umma ta kaka za a samu zaman lafiya wani taksi wani ke bani labari wani ɗan taksi ya ɗauko shi shekaran jiya can yi ke bani labari ɗan taksin da ya ɗauko shi ya ce ya iske wata mace gaban taksi a shekaru wata ɗan taksi ya ɗauko ta tun daga bayan ruwa suna tahiya cikin bisa hanya kahin shi wanga ya shigo sai ta fesa turare wani turare mai ɗan karan ƙamshi sai ɗan taksin ya ce ka wanga turare akwai ƙamshi inda zan samu irin shi sai ta ce mashi ai da ka bani jika goma ka samu irin shi wai da ya ba ta jika goma ya samu daman dan ku ne ake sa shi haka ta ce mai kuma latizo ne ya ce ina na ga jika goma ya ce taksin garin nake yi ma ya san su ma da na ɗauko bashi ma ban samu kuɗin biyan shi ba suna cikin tahiya kawai sai ta kamo hannun shi sai ta aza bisa gabanta ya ce tana aza hannun busa gabanta ashe gaban nata babu komi tsirara na take ya jaye hannun yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce yanzu lalacewa hatta kai haka shi wanda yake ba labari ya ce da za ta sabka sai taksima ya ce mishi ka dibe ta da kyau ya ce a Allah ya zan kallon mata ya ce na ce ka kalle ta da kyau ya ce to na kalle ta bayan ta sauka sai yake ba shi labarin wannan abin da ya faru kadi ba ka gani kuma cikin garin duwa ake waɗannan abubuwa yanzu kadi ba ka ga yadda yanzu samari da 'yan mata suka mai da zina ruwan sha in kana yawo cikin wasu unguwan ne sai ka zo ka iske fada sai ka iska samari da 'yan mata ka iska ya mace budurwa wai tsakiyar namiji tana zamana bisa kujera ya buɗe ƙahuwa ita ta yi zamne matakka ce eh kai yanzu in ka zo ka iske wani ƙato da ƙaunarka ya rungume ta haka tana ma daɗi saboda Allah kuma duka su ɗiyan musulmi ne yanzu zinin ba wai samari da 'yan mata ba hatta da matan aure akwai mazinata wani ke ba mu labari yake cewa irin abubuwan da suke faruwa na zina da matan aure suke yi akwai wata mata da ta sayi mota ta ba da rabin kuɗi ta ba da kuɗi suka yi saura kuna ko jika ɗari biyar ne ko nawa ne sai aka ce randebu shidda wai randebu shida shi ne duk lokacin da ya buƙace ta ya kira ta ta zo ya biya buƙatar har a yi randebu shidda in aka yi aka gama shi kenan ta cika an yi hudu aka ce sai ya ce ya gaji shi mutumin shi mai kuɗi ta biya shi ta ce ba ta biya duk inda zai tahiya ya kai karanta ya taya kai tsakanin randebu shidda ko goma na manta ne abin da aka gami ala sabilin misali yanzu da ya kai karanta aka kirawo ta sai ta zo kin sayi mota miliyon kaza kin ba da kaza sora kaza kuma an ce ki cika sora kuma kin ce ba ki cikawa sai ta ce a tambaye shi aka yi randebu kaza mun kai da shi ya yi kaza tsora kaza ya ce ya gashi a tambaye shi in ba haka ba ne zuzun ya tambaye shi sai ya ce eh haka nan da ya tambaye shi ya ce kai an yi haka sai ya sadda kai kasa sai aka ce to yanzu ya za a yi sai ta ce a kira mijinta sai shi mai kudin ya ce a abin tana yi wa kenan watakila ko matan makwabcin shi ce ko wani dai wanda ya san shi sai ce a bar kiran shi ta ce a kira shi ai haƙƙin shi ne kake ce a kira shi sai ce to ya yashi ya ce ya yashi kudin ta ba gani irin abubuwan da ke faruwa wata kuma abokin aikinta ne ya zo da irin motar nan sabuwa katakau kat-kat cikin ledanta sai take cewa wani mota aka samu don ƙarariya irin haka ya ce wallahi kin dai gani sai ta ce mishi ya za a yi ni in samu wannan mota ya ce za ki same ta cikin sauƙi randebu kaza sai ta amince kuma matan mutane ba duk da ya tashi ya kira ta da rana ya kira ta da marace ya kira ta duk lokacin da ya bukata kawai sai ya kira ta kai ana yi ba a idaran debun ba mai ta ce wallahi ita wanga abu ya ishe ta yanzu sai ta je ta gaya ma wani malami ga halin da ta samu kanta ciki wai yaya za ta yi sai ta wallahi shi ma dai bai sani ba kuma malamin shi ya san mijinta sai ce amma abu guda abin iya haƙuri ba sai na gaya mijinki nan take kira mijin nata far telefon ya zo ya ce ta faɗa ma abin da kake yi dama mijin ba ta isassan lahiya gare shi ba tana faɗin wannan magana aka ce sai ya faɗi ya suma sai likita an yi zama cikin garin ga watannin baya wasu ma'aikatu dush ta toshe ruwa ba su wuce da aka buɗe sai aka ga ashe duk kwafatu ne ya cika su mutane ba su da aiki sun mai da zina ruwan sha alhali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa zina ba za ta bayyana a cikin al'umma ba sai Allah ya fantsama musu musiba wacce kuma ba mai iya ba su da maganinta halin da kuke ganin ƙasar da ta shiga ciki ku a ganinku banza ne haka duk irin waɗannan abubuwa suke jawo fushin Allah.
Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim أنفسهم inna allaha la yughayyiru ma biqaumin Allah baya canza ma mutane ni'imar da suke ciki hatta yughayyiru li anfusihim sai sun canza su da kansu dibo wani ke ba mu labari wata mata mata aure ce fa amma sai wani ba ma cikin ƙasar da yake wata ƙasa yake kawai sai ya turo mata abin nan wai irin hoton ga na abin ga na na filar na soyayya ta ce mishi wane ka ji tsoron Allah ni ba na irwa gani mata aure ce ƙarshe kuma sai ya turo mata bidiyo na namiji da mace suna saduwa da juna sai ta fashe da kuka ta zo ta gaya ma wani malami ya ce bari in yi sake turo miki ki bani in yi sake bugo miki ki bani waya da ya sake bugowa sai ta bashi waya sai ya ce mishi wallahi wani kai tsoron Allah ka ji tsoron Allah wannan hanya da wannan aiki matar da ta nuna ma mata aure ce ba wannan aiki take ba amma kuma kana ka ji tsoron Allah in ba haka nan zamu ma addu'a inda kake duk inda kake Allah ya wulakanta ka lokacin ta samu lahiya dan haka rike ma kwartabir waka taktil ga matan aure ni ban ga ma amfanin ta ba dan musiba ce kuma ku rika bincikan wayoyin matanku da wayoyin ɗiyanku, ‘yan mata da matasa ku gami a ciki. Me fa'idar waya taktil ga ɗiya mace? Amfanin mi, in ma dole sai ta riƙe waya, a sai mata wagga abin ta kira kyau. Tun da mafi yawa idan ka duba, wannan wasaf ɗin nan ciki ne sai a yi ta aiko abubuwan da kala mutum na tsantsenin abin na tsantsenin abin yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ka ga mutum ya nitse cikin abin ma har ya saba da shi kuna ganin yara 'yan Nijar ne wa ɗiyan musulmi ne fa 'yan lakwal ne ɗiyan musulmi suka yi filim suka yi abin nan filim ta batsa ta saksi ake cewa ko ne ne namiji da mace yadda ka san dabba na saduwa da mace haka suke yi namiji biyu suna saduwa da mace kuma ɗiyan musulmi kuma cikin wannan garin na yamma kuma aka ɗauki bidiyon kuma aka watsa shi duk duniya don a ɓata ma ƙasar suna ita ma ɗiyan ma aka ce da uban ya gani ma eske ba wannan abin ya zama sanadiyar raso shi amma ita da aka yi mata magana cewa ta ai jikinta ne a yancinta ne shi yasa galibi sakaci na uwaye wallahi ku bar sakaci da amanan da Allah ya ba ku game da ‘ya'yanku. Dole ne ku sa mai ‘ya'yanku ido, ku san suwa ne na abokansu, ku yi musu wasiya, ku kwaɗaitar da su su yi abokan ƙwarai, duk wanda ka gan shi ko wacce ka ganta tare da ‘yakka baka yarda da ita ba, to ka zama ‘yakka kunne. sai yarinya ta je ta kaso ta kwaso bala'i sannan a zo a ta cine mata albarka alhali kuma an yi sakaci ne hanyar da ya kamata a aza su an ki aza su sai sun lalace sannan a rika ɗebe musu albarka dole ne idan kuka tarbiyyantar da 'ya'yanku maza da mata dole ne wannan musiba za ta rage kadi ba ka ga yanzu matakin da ake ɗauka cewa kada a aurar da yara sai sun kai shekara goma sha takwas kuma mafi yawan duk mazinatan ga yaran ga da ake ɗauka bisa titi wasu ba su kai sha takwas ɗin nan ba ‘yan sha biyu ‘yan sha uku shi ne ai sarkin dogon dutse yake cewa ya ce su mafi yawan abin da ke damunsu a matsayinsu na saraku ma'ana a cikin hadodinsu masarauta shari'ar da ta damunsu sai a kawo musu yarinya 'yar shekara goma sha biyu 'yar shekara goma sha uku da ciki to ya aka yarinya 'yar shekara goma sha biyu da ciki na banza ba a yi maganar ta ba sai a ce a aure abu bai kamata a yi ma yarinya ba wai sai ta kai shekara goma sha takwas in aka yi ma yarinya aure ba ta kai sha takwas ba an ci da haƙƙinta to su waɗanda ake zina da su 'yan sha biyu biyu ba su da haƙƙi su ba ɗiya ba ne su ba mutane ba ne dabbobi ne wani irin hukunci ne wannan ku ba ku gani ba shi ne ba wai wani da na aure da tiyata sai wani irin yan bokon gari haka Wai- wani doktor wani abin nan ne wai na zo neman takarda ce ta abin nan telekon da ake ta aps ake ce kun na ce college take na ce eh ya ce gaskiya ka taka doka fa na ce dokawa dokawa na taka a ai bai kamata ana ma yara aure ba suna sai dole sai sun abin da nace mishi nace mishi to su waɗanda ake ma abin ake musu ma cikkuna wasu ma ba su kai kolejin ba su kuma ha to wannan ai kuma harakar lokaci ce Ah.
shi kenan sai in bari lokaci ya faɗa ga 'yata kawai ku ji ba ku gani yadda ake ɗaukar mutane kamar ba su da hankali Eh? kowa ya sani mai ɗaki na take ce mini yatta da aka yi mai yatta aure sai da ta shekara gidan miji shekara gu- sai ta- sai da ta yi shekara guda gidan miji sannan ta fara ganin haila da aka yi mata aure sai da ta yi shekara guda gidan miji sannan ta fara ganin haila lokacin ta balaga kuma ta aihu ta yi aihuwa har ta aihahe kuma bata taɓa yoyon hitsari ko na rana guda ba wai sai a zo ana ma mutane ƙarya ana cewa wai mai yarinya aure da wuri shi ke sa yoyon hitsari to su kuma 'yan shekara 60 70 80 masu yoyon hitsari wa ko ba eh? kuma akwai maza masu yi su kuma wa ya kamata in za a yi mam- in za a zo da abu a zo da abin da hankali ke iya ɗauka amma wai saboda me saboda wai faranta ma yahudawa rai wai sai a ce a ɗauki doka a kan to a ɗauki doka a kan wa da ka bar ɗiyarka ta lalace wallahi ƙara ka aurar da ita in ya so a sanya ka kaso kason da ba a huta sai lahira wallahi da ɗiyarka ne ta lalace saboda in ta lalace kai za a bari da kunya ba wanda ya damu da kai yana kaga wannan dole ne uwaye ku tashi tsaye tsayin daka game da amanar da Allah ya ba ku ta 'ya'yanku ku kula da 'ya'yanku ku ba su tarbiyya domin wannan musiba ta rage ƙasar nan ta samu zaman lafiya al'umma su samu zaman lafiya wai annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ce ku auri mata waɗanda suna son ku kuna son su kuma masu yawan aihuwa ina kallon cikin facebook ne sai na ga wani malami yana cewa wai kawai kuna ta arman mata kuna ta ɗirka musu ciki shi ya mance shi ma shi ma haka nan wa aka aiho shi koko wai muta wai maza ba su da aiki sai auren mata suna ta ɗirka musu ciki to kai in ba a ɗirka cikin ana aihuwarka kadi ba kai wai malami ke wannan yake faɗin wannan magana wai da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ku auri mata masu yawan aihuwa ina so in yawa al'umma da ku ranar tashin kiyama ai manzo Allah ba yana son wai yayi yawa al'umma ba da yan iska to saboda Allah yanzu wannan magana malami ce wa ya gaya maka mutane duka yan iska ne saboda Allah yanzu ko shi mai faɗin wanga magana aka ce mishi matar shi nawa ɗiyan shi nawa cikin ɗiyan shi nawa a ‘yan iska ko akwai ‘yan iska bai jin daɗi ko yana jin daɗi sannan kuma Allah ya yi wuta ya yi aljanna ko to ita wutar wa zai shiga in ba a aihuwa ‘yan iska to suwa za shiga wutar saboda Allah eh? ya kamata malami in za ka faɗi magana- magana ka sa abin da ya kamata ka faɗa saboda haka ɗan uwa abin da muke shan hankalin juna wallahi zina zina babu alkhairi a ciki saboda akwai cututtuka da suke ƙarƙashin zina na daga cikin cututtukan zina musamman ma zina da mata aure ranar tashin kiyama duk aikin da kai na ibada za a kwashe shi a ba mijinta kaga wannan ai musiba ce eh musiba ce yanzu wai abin makai ba ma wai yanzu wai a- la- la- lalata ta kai inda ta kai wai mata mata wai suke neman junansu wai mace da mace wace irin rayuwa ce ko ƙato da ƙato da kaga mutum da ɗan kunne nan ban sani na dama ne an mace ko kuma na hagu in mace ce akwai inda yake sa ɗan kunne in kuma namiji ne in miji ne akwai inda yake sa ɗan kunne namiji wai ka ganshi da ɗan kunne ɗan daudu wai- wai abin nan ɗan luwaɗi wannan ai musiba ce wallahi musiba ce kuma ya kamata mu gyara dan dare yayi ne akwai abubuwan da muka tsara mu faɗi na cututtuka da a ƙarƙashin ita zina amma dare ya riga yayi dibo Allah subhanahu wa ta'ala da ya siffanta mutanen kirki sai ya ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan والذين akhar لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى Ubangiji أثاما
Allah subhanahu wa ta'ala يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا daga cikin musibar zina ana ninnin kama mai zina azaba. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake ce walladina la yad'una ma Allah ilahan akhara mutanen kirki su ne waɗanda ba su kiran wani tare da Allah ba su bauta ma wani tare da Allah Allah kaɗai suke bauta ma la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba su kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙi shine wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sai Allah yace wala yaznu ba sa zina mutanen kirki ba su zina kenan daga cikin musibar zina mutunan kirki duk wanda kaga mazinaci ne ba mutunan kirki bane mutunan kwarai salihi nagari baya zina namiji ne ko mace in ka ganka kana zina ko kina zina to baka cikin mutanen kirkin da Allah ya- ya zana wala yazinun wa man yaf'al dhalika yalqa athama kuma duk wanda yake aikata wannan zai hadu da zunubi mai girma yudha'af lahum minani lahu yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamah za a ninka masa azaba ranar tashin kiyama wa yakhlut fihi muhana kuma ya dawama a ciki yana wulakantacce wannan musiba ce zina ke iya sa mutum ya kashe rai yau mutum nawa ya ɗirka maɗiyan mutane ciki kuma aka je aka zubar da cikin nawa an kai kuma alhali malam da ya sauka ya muku bayani game da haɗarin kashe rai ‘yan mata nawa yau suka ɗauki ciki suka zubar wata za ta aihi cikin da rai kuma ta shaƙe shi ya mutu ko ta je ta jefa shi a cikin gota ko a cikin shara alhali kuma kashe rai musiba ne wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahum azaban azima wanda ya kashe rai da gangan sai da Allah ya mishi alkawali biyar dukkan alkawalin da babu na kwarai ga manzo Allah yana cewa kullu maulud yuladu ala alfitra duk wani abin aihuwa za a aiho shi yana mai yadda da Allah kadai ne abin bauta jaririn da kika kashe me ya ci naki ba ki son ku ɗauki ciki ta wannan hanya me ya kai kika yi lalata ran da kika kashe yaya za ki yi da wannan rai ranar tashin kiyama wa amma al- wa- wa- wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ran da kika kashe da gangan ko kuma wadda kai ma ciki kaje ka biya kuɗi aka zubar da cikin wani cikin ma sai ka gan shi ya kai abin nan amma za a je a rika katsar shi ana katsar shi gunduwa gunduwa a fitar da shi daga cikin cikinta a zubar da shi zina ɗai ta kai wannan wannan shi kan shi na nuna irin musiba da munin zina zina na iya sa a kashe rai malaman tafsiri sukan ba da labarin wani mutum wanda shaidan ba hanyar da bai bi ba ya halaka shi ya ɓadda shi bai samu dama ba sai wata mata kyawawa shaidan ya haɗa kai da su ya nuna musu a kai ta wajen wannan mutunan ya riƙa mata magani aka kai ta aka aje ta wajen shi yana yi mata magani yana yi mata magani ƙarshe shaidan ya sanya sai da ya yi zina da ita yanzu bayan ya yi zina da ita sai ta ɗauki ciki sai ya ga ai abin kunya ne sai ya kashe ta bayan ya kashe ta sai ya je ya binne ta yanzu da ya kashe ta ya je ya binne ta sai su shaidan ya zo ce mishi kaga ni ne ba na sa ka wanga abu ba hanyar da ban bi ba in ɓadda ka ka ƙiyarda yanzu kaga inda ta kai ka in ba ka son in tona ma asiri ka yi mini ɗa'a ka yi mini biyayya abin da na ce ka yi ka yi in kai haka to zan tseratar da kai daga wannan bala'i ya ce mishi menene ya ce ka yi mini sujada sai ya masa sujada da ya masa sujada sai 'yan uwanta suka zo suka tambaye shi ina yarsu ya ce ai Allah ya muta cikawa suka ce ina kabarin ya kai su kabarin ƙarshe shaidan ya bayyana ya ce a'a shi ya kashe ta zina da ita ta ɗauki ciki ya kashe ta aka kashe shi ya kashe rai ya yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala duk me ya kai shi wannan zina kuma zina tana gadar da talauci duk wanda ka gaya mai da ruwan sha to in kana da kadibe shi da kadibe shi da kadibe idanun shi kaga matsiyaci duk abin da yake tamaka da shi babu albarkar mutanen kirki tare da shi sai mutum ya zamanto dodo a cikin unguwa kowa na tsoron shi da an gan shi an san da wani mazinaci ne ba mutunan kirki ba ne wannan ai musiba ce ina amfanin zina na daga cikin abinda musiba ta zina yanzu duk wanda aka same shi ta hanyar zina da wuya ka gan shi cikin jama'a yana daga kai saboda ya san ba ta hanyar kwarai ya fito ba zai zo yana neman waye ma uban shi bai san wane ne uban shi ba yanzu lokaci yanzu halin da mutane suke ciki sai kaga wani yana ɗarɗarɗar saboda wasu alamu da yake gani da matar shi ta aure har ma in ta ɗauki ciki ta aihu yanzu zai suna sai shi kaga gaban shi na buga shi ɗan shi ne zai ma suna ko ko ɗan wani saboda irin mu'amalan matar shi mata nawa suke zuwa su ɗauko ciki su jingina wa mazajensu ɗiyan da ba nasu ba saboda abin duniya wannan musiba ce to ku sani fa komin ta daɗe wallahi mutum zai je ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki komin ta daɗe saboda haka a gyara zina ba abin ƙwarai ba ce don haka Allah ya aje haddin zina duk saurayi ko budurwa idan suka yi zina aka kama su da shaidu Allah ya ce kowanne a mishi bulala ɗari kasan ku duk wanda ya sha bulala ɗari ya buku wallahi bulala ɗari kai ko da tsintsiya dai aka ma bulala ɗari ai ka buku balle alhali bulala za a nema ta ƙwarai tabarkat kusan tabarkat irin wannan ta fata a samu ƙato maji ƙarhi wanda ya ƙoshi wallahi ya tabke ka sosai yanda lokacin da kaje kana yin zina din nan duk jikinka na jin daɗi to a zane jikin ya ji raɗaɗin aikin da ka aikata kuma in za a zanewa sai an tara jama'a su shaida bayan haka nan kuma a kai ka a sa ka kaso sai ka shekara guda ita ma ya mace ce wadda ba ta taɓa aure ba haka amma in wanda ya taɓa aure ne ya taɓa takon mace ta hanya aure yana da cikakken hankalin shi shi zina shi ma ta himu ne shi abin da Allah ya ce ma a jehe shi so abin nashi ya zama shegantaka tunda ai yana da aure ko yana da hankali amma a ce duk ta hanyar aure ba zai iya biyan bukatar shi ta yi zina ba sai ya yi zina to sai shari'ar musulun ta ce a jehe shi har ya mutu haka macen aure idan ta yi zina aka kama ta da shaidu haddinta shi ne a jehe ta har ta mutu wannan ai musiba ce musiba ce shi yasa kake ganin mutane yanzu kowa galibin mutane ɗaɗɗar mutum yake yi hannu ga gaba babu nutsuwa tsakanin aure matakka ta aure baka samu nutsuwa gare ta bayan kuma ubangiji Allah subhanahu wata'ala ce litaskunu ilaiha ya kamata mata ku canza ku rike dokokin ubangiji Allah subhanahu wata'ala ku bar wasu mu'amaloli da za ku rika sa mazajen ku shakka kuma wasu mazaje sai ka samu namiji da matar shi amma yana zina wanda ai musiba ce muna roƙon ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya kama mana sauƙin wannan musiba Allah sa kuma a gane a bari a tuba a tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda wannan musiba da ta samu wannan ƙasa tamu Allah ya kama mana sauƙi kuma ya kamata hukuma su ɗauki mataki mana ai suna ji ana ba su labari me yasa ba a kama su waɗanda da suke zina bisa hanya me yasa ba a kama su duk wuraren zinan nan ba a iya rike su ne sai a ce a demokrasi demokrasi yanci yanci yanci yanci wanda ai musiba ce سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته